الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلاً قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a matsar ahlu sunna wal jama'a wanda ke gulfar kada a birnin da makarar jamhuriyar Nijar yau muna litinin 24 ga wata na Ramadan hijira shekara 1446 wanda ya dace da 24 ga watan uku 2025 sha Allah za mu tashi farkon sukar kausa sha Allah kayan nan akwai yan tambaya na farko iya tambaya don Allah a gaya mai gaibu an ce abinda duk wani bai sani ba gaibu ne to akwai gaibu a ce kowane gaibu allah akwai gaibu da wani sani ko kuma ya tabbatar da shi yan wa gaibu ana akwai gaibun nisibi akwai gaibun mutala gaibun nisibi a wajena misali ga wani yanzu misali wani abu da yawa kana baka da misali labarin magana maryam da Allah ke cewa zalaka min an ba da zai wani ne da ka magunta da zai izin kuna karamu ayi mutum ta maryam magunta da zai zai ta mun Allah ba da annabi da Allah bai ce Allah ce zalaka min an ba da zai wannan labarin zai wani yuri idan ka kuke baka wani lokacin da ya yi wa kana labarin idan ka rika ƙuri'a a kan neman waje waje maryam lokacin da aka ajiye tana karama aka rika rigima har ta kai a kan renon zakariya ko da Allah ta wannan labarin zai zai yake gaya baka barka nan lokacin da aka rika wannan ƙuri'a baka nan lokacin da rigima amma kan kai ba da nan kai mun ji biya gare shi amma kai mun ji na gaban wani a wani abu da kana gaba wasu wasu suka tawo da misali a nan ce misali zamanin wani mutum ya mutane su kuriya wani da wani ya taso a jiki kaza zai tafi ne mai yar kaza an na da ana ba wanda zai shi wata wanda zai ne da wani ta ga ni a waje na ba kai mutum da ya da wani ku da kusa kusa kai kun gama kuma ya tafi a wajen wani amma da kai kusa da kusa da wuce za ka mutu yaushe a ina za ka mutu wani za ka kala wuce za ka duk abu da yake gaba za a yi ana abu da mutum ana kai da shi daban zai wakana akwai wani abu da ake ta misali irin da ake samu buga su riba mutane ko ke ɗari aljani kuwa kuma yana da gidan shi yadda a yi wani abu a gida na ko a wani wuri sai ka jawo wani boka ya baka labari wani ma bakin wani aljani ne da ka kare da ya da abin ya ga yawa kan dama abu da abin da ba ya ga yawa kan ya ga mishi duk da hanyar nemo abin bokancin haramu ne amma wani hanyar nemo na wani ya iya sanar wani labarin ko tsanar ba amma abin da za a abin da a gaba zai wakana na aihuwa na mutuwa na daga na ruwa na abu dai wani hada ta shi na ka bai mutu mutaka amma ni ga ba abin da ke a waje na nake a wajen ba zai ba da abin da zai tsaya gaba na ka sani amma da yanzu ya wani ke wani gari ni a waje na na sani amma shi mun gari mutum ba amma da yanzu a zai kuma kiran ba zai waje ba ya ce ta annaba suna ba suna labarin gaibu ai Allah shi ne alim da gaibu amma sai ba an annabi labarin da yake gaibu هل ده نزل كلمة شيء أنا من كتاب مسلم ولا كبراني ما كنت أعلم كيف مسلم يوبا أما يكتب آية أنا من ولا بارد سائر كذا سائر كذا زدت ويا أنا من كيف كمان لا بارد أنا ولا بارد أي أنا من مسلم يوبا أما شيء ألا أعلم كيف يبقى أنا ولا بارد ذيك اليوم شيء أنا أول أنا فهم من أول بس أنا ذلك أنا أقول جمل مثلا فنفهم من هذا تو جمل تسبي أول جينا كيف أبغى أقول لك أبغى أبغى أبغى أبغى أبغى أبغى idan gaibin ilimi akwai gaibin nisibi akwai kuma talab sai wanda yake cewa wanda yake rawatin a sallah ta ana yi tarawih yana yi an ce tarawih duk kan zama kanta ko me ko me tarawih yana yi rawatin kin samu dama yana yi ana ba zakatul fitr ana yi da kudi abinda ke yin jama'a magabata babu da kudi zakatul fitr shine da zama ga wata bayanin na abu sakamu na rikin wata mushiyar bayanin cewa manzana yana raye da sabai har ma da masu arziki a cikin masu kudi mai yawa amma ba a samun sahabbai suna hudu kudi ta haka ce wanda yake da halin kudawa ba da kudi ba kai ka da sadaka shi wannan abincin kuka ba da kuma aka karanta to amma ce inda misali wurin da babu kudin abincin baya kai ba kudin zai kai ko kuma abinci zai fa'ida ko ba zai ba amma ta inda ta inda ta da ruwa ta kata fitar ta kata kono ta ba azumi abincin ake ba da kuran ba fiye ga ba da ba ba da fiye sai yake magana cewa bayan shan ruwa za su haɗu ake guda ya addu'a ko su amsa shin wa kullum mana addini ya ce a daga gani waye in so ni son ne ba saboda haka da aka yi zama asa kan Allah ba sunna
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وأنا سورة سورة الكوثر أم وأنا سورة سونا daga tafki na alkauta nan koruwa da imam musulmi rudu wannan da imam musulmi ya rudu ta wanda yake ba labarin cewa daga anas ibn malik ke cewa baina rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina zuhurina fil masjid iz afa ya fa'ata thumma rafa'a al-afu mutabassiman qulna ma dhahaka ya rasulullah قال فقد انزلت علي انفا سوره فقرا بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر ثم قال أتدرون ما الكوثر قلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير وهو حوض حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة أن يدعو عدد النجوم في السماء فيقتلد العبد منه فأقول يا رب ربي إنه من أمتي فيقول إنه لا تدري ما أحدث بعدك abin da yake ruwan jimin malik ya ce wajen muna zamane tare da amsar masu masallaci su muna masallaci tare da amsar da lalu sallah sai muka ga ya da wani gindi ya ga ɗan ko ya ɗan halka kamar cikin kuma cikin da ɗauki ta haka sai halka haka da ya halka sai ya daga kai sama a yanzu iya iya murmushin dariya iya murmushi na dariya sai muka ce nisa ga dariya ƙarfi da nisa ga dariya nisa ga dariya rasulullah ne ki saka dariya ya rasulullah sai ce musu ai a yanzu ɗazun ɗazun nan an sabka min da wata sura ya karanta wannan sura ta ina ɗaga kausa ya ce wannan sura kun san me ake kira da kausar kin nan da aka ina ɗaga kausar kun san me kausar sai muka ce allah da manzan su suka san me kausar sai ce musu ai wata ƙorama ce ubangiji na yi mun alƙawari gobe kiyama ƙorama ce mai alkhairi mai yawan gaske wani wata ƙorama ce wadda al'umma ta za su zo su sha wannan ruwa adadin makayin kwabcin shan ruwan yawan taurari adadin yawan kwabcin adadin yawan taurari ke suna kodin abin sha ba ba ba ta gama wani abin sha ya ce ana cikin sha zan ga wani ruwa ne sai ce zan ga wani ana janye ko ture wani daga cikin al'ummata sai ce ya ubangiji wannan nawa ne sai ya ce a'a ba ka san ba bayan ka abin da ya canza na addini ya canza zan ya canza ba da kabar shi ne wata ruwaya ta yi na zo ina shayarwa sai ga su gungu na al'ummata sai da ana kaɗe su irin da ake kaɗe raƙon in ya zo bakin da ba nasu ba ina halin mu halin mu kuzo kuzo ya ce idan na maka sai ce in na da ta gani ma a hada su ba da abin ba kace kuma da kun da kan gani amma matsalar sun canza addini bayan da kamar su ba kan shi sai ce su ba can ku ne ta ke na ce ɗauki alƙarsa wani shi ne daga aisha ishirwa ta kare hala abada ba ta da ishirwa sai dai kun a sha amuri ba da ishirwa ba sha da ishirwa ishirwa ta kare dole sha shi da abin da aka sha harshe da kun don bukata a sha a gida da kun nima ce a sha ba ta baka dole da ishirwa a sha kuka mutu eh an kare da an kare da sha shi to amma shi na ce ana shi na iya daga cikin hadarin bid'a ko hadar ko matsalar ɗan bid'a a hilin kiyama kana ta cewa Allah samu da annabi Muhammadu na hudu to da yadda zo tashin hankalin kiyama ga kai ga manzon Allah gaba da gaba kuma a wuri mai muhimmanci inda yake shaida da musulmi alƙawsa amma kana kallo za a ture ba ana iya magana a ce baka san bayan ka sun canza zai ce kuce da su wannan shine sadar to wannan tabbis shine alƙawsa Allah ce inna a'tainaka alƙawsa mun ba ka alkawsar shi da yadda wata wannan sarki na musamman da Allah ya wata da maza da alkawalin shi gobe kiyama za a sha wannan ruwan kan mutum kan sha wannan ruwan wannan zai wata ayyukan kafar ba mu hamsu na tsarwa haka imam Ahmad sai ya ce fasali da rabbi ka wani haka yanzu cewa umarni ka yi sallah don ubangijin ka kai sallar ibada ka don Allah kuma haka ka soke dabba don Allah tuni na kashi a ranar idi to duk rayuwa duk abin da za ka sallah ba haka idi ba a jumuce da suka sallaka ka yi sallah don Allah ka yanke dabba ko ka soke dabba don Allah duk a jumuce kun yi ɗauka ba inna shani akbar abtar makiyinka shi ne mara albarka nan suna ana cewa zurfe bai iya suna mutuwa bai iya maza ka yi damar da yawon mu da mu kare suna kama albaka su yi su iyalai masu guda misali bai iya nan mutu ba kaza kaza suke cewa bai da zai mutu kuma an kare bai da duniya bayan shi to shi da annabi Allah ke cewa shi mutum yanka shi ne mara albarka eh tabbas shi ne ba kai ba shi ne mara albarka
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون أنت wannan sura ta farko lokacin da ake gwagwarmaya a garin maka abu ya yi tsami sun buga sun buga sun kasa kashe wutar yanzu suke neman a yi haɗin kai don a samu zama lafiya a wasu cikin kowa mun yarda muhammad a zo wannan wata a yi naka wannan wata a yi namu kowa dai a zama lafiya kowa a yi nashi kuma kowa mu yau a yi namu kai ma a yi naka wannan jan hankali ne na abin ya kai gaya sun su yin da su sun karkace wutar ta addini sun buga sun buga da suka girma na su suke na su tsira nasu ne su musu yi gaba daya suke nema nasu ya tsira mutum zaka yi ko a nan lokacin ake neman danne suna ya suka neman a tuzu shi ne da an zawa wajen hasa magana layu da gudu da gari ga kun koya wajen kalla da shi gurin a fata wa'azi a kan wata ababa ai sun suna ga yanzu bisa yana gaba daya to amma a fata irin san abin da suke suke kan shi shi ne magana burin don suna ga zaɓa ta gaba ɗaya to suna mutu hana gaba ɗaya to ga za a yi kowa a yi nashi ka su kina kowa kuma magana kenan tun da kayi na ka su kina shi ka su kina ba to duk wannan dai abu ne wanda yake ko a wani lokaci abu ne bai ba a zama gaskiya ƙarya a ce a yi goma kan ƙarya ba wa yake kenan bai wa a zama ɗan a ce ana kallon fata kuma a ne idan ba magana ba magana gaskiya kenan ko zama muna huci zama muna huci ne a ce a zama na koran duk da Allah shi da mu ne mutane kullum samu dama sanin mu da dole da wani abu na magana ka ai wa'azi a san hana wa'azi Allah shi da mu ne nan dai Allah ya ce ga ya musu ko kul ya ayyuhal kafirun ga ya musu ya ku wa'annan kafirai dan abin ya zan kenan ba wani sakautawa ko su ne shi abinda kuke nema ni la a'budu ma ta'budun ba zan bauta ta ma ba abinda ku kuke bauta wa kuke nema ni haka wala antum abiduna ma a'bud kuma ba ku bauta abinda nake yi wala ana abidu ma abatu kake mai hacin tawkidi ne ko a da ban yi ba kuma a gaba ma ba zan yi ba wala antum abidu kuma kenan ba ku ni yin abinda nake a gaba kake nan wannan abin suke nema a da ba mu yi ba a gaba ba za mu yi ba me ya saura lakum dinukum wali kake nan kowa sai kan nan dinnan ka hin jihadi ne ana cikin rauni ne ba ba ba ka tsagoro wani ko da nan amma magana da kuke nema mu zo mu haɗe da ku a yi galgajiya ta ku a yi ajin turci ba wani ba ma yi ba mu yi ba a gaba kuma a gaba za mu yi shi ne abin da wasu a yau shi ce sura ce suke bin tauhidi amaliyar eh tauhidi ne aikace ba a yi ba a yi ko ba za a yi ba kuma ka dimi imani haka dai kudin shi da yake ka kuma a gaba kana niyya ba za ka yi ba har abada mutum kana da daga cikin mamutan sura ta sanya ta dinga karanta ta a wajen kwanciya tana mai kariya da yin shirka tana cikin azkar da ake wurin kwanciya suka kafiru haka nan kuma yana karanta ta irin bayan tawafi ya karanta ta akan kafir fajar da ya tarfi lula ahad haka a nafila ta ba mu garba iya karanta su kuma akwai ruwa da akwai shawai cewa na da tana daidai da suluk da rubin qur'ani tana daidai da rubin qur'ani to da kafirun amma dai tana tauhidi ne aikace ba a yi ba kuma ba za a yi ba insha Allah shi ne maganar da ture bautar wani Allah inda kun wani zamani a cikin nan kuma ci gaba بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا
نعم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله سورة النصر أنا متسونا سورة نصرة النصر wannan sura ta farko cikin kwanakin haji an ce ita ce sura a zaman sura ba aya ba su ƙarshen sura ta fata alƙur'ani da sunan sura ta ce ƙarshen sauka sura ta alƙur'ani wannan sura sun san mutane an ce lokacin da ana sananne ana sallar lokacin da ya kira zuwa kabilun laraba daban-daban da yawa sun ja birki ba su shekar yake ba amma suna jira ta ga mai ƙarshen lamarin nashi in ya ta bayyana ya tabbata shi ne su bi in ba haka ba su huta ta su kuma gini to fatahu makka da suka ga ya ci garin makka to daga nan suka kaya wannan abin nashi shi kenan kurin tabbas tun da ya kare maka ne saura an yi maka an ne daga nan sauran larabawa suka tsawa da kansu ba magana zuwa a kan hari ko wata ka kai cikin iya rubaya sunsununta sai ba haka aka yi kai yau shekara wani shekara to wannan sura da ta san ko tana kenan karantar da shi wannan wani lokaci wannan abin ya zo na buɗe maka shi kenan ta kare kare dangama kayanka ta kare dangama kayanka na lokaci ya yi shi ne cewa izali a nasarar fata idan nasarar Allah ta zo da samun buɗi garuruwa war aiki na ta dubu fi jinin da aka waja a gambar sa shiga addinin Allah jama'a jama'a da kan sadarwa gungu gungu wani su zo wani su zo da ka ga haka ta sabbi da hamdu rabbi ka wasu ka ci gaba da neman ka yi ta ci sabi da neman zama da wani zuwa na wasu ana. Kuma nan tina da rai sai suka ga ya rika tasbihi da istighfar ko a cikin sallah ɗaya wannan suka shi da kai da a yace wata alama aka ban a cikin al'umma ta ita ce na dani sai nake yawan tasbihi da istighfar wannan kamar sura ce shi sa lokaci Abdullahi bin Abbas ya taɓa dawowa da farkon sura Umar bin Khattab ya haka mutum da kiran da tijawa Qurayshawa da ta karnawa to yadda ga a wannan majalisi sai da jinni Abdullahi bin Abbas tunda ya zo a cikin su hata da suka wata suka maganta suka ce halifa me yasa muna da iya sa annan wannan yaro muna da yaro amma baka san dan uwa duk da sun yi da wannan yaro cikin manya ana tattaunawa kana kai kana kawo wannan yaro a cikin ya ce farko ne abin da zan gaya kun san matsayin wannan yaro ne ma iya cin hannu ne ta abbas ne ya ji da nan sanarwa iya cin hannu ne sai wanda mutane shi kadai ya sa ke ka kula mu ka kyale su wannan an fara da ne kamar yadda kowa dan yin kuma ya gano baban sauki ta kira da yaro suka ta yaro da gari na wucin sai manya annabi ya mai addu'a da malama Allah Allah tawil Allah annabi ya mai addu'a Allah sunna shi tawil alqur'ani cikin ji ka ba su kan cikin addini annabi ya addu'a kuma ga matsayin shi shikenan yanzu kuma ya suka tambaya sai ina tambaya mai wannan sota ta sadar da suke karantarwa mai suke karantarwa sota na sadar a cikin budiyar ya zo gaba kaza suke kwafi kwafi wani iyali wani bada bani su ke ba wanda ya kawo inda kuma da ke so ya kawo duk a yi tambaye su sai ya ce ma ka yaro wannan sura mai suke karantarwa ita wannan sura tana karantarwa a nasarar sanar lokacin shi yanzu ita haka yawon haka suke wani wanda ta ba shi gaskiya ta tarfi min da to tana zuwa ta ba annabi labari lokacin ya kusa zukun ka cika wata tabi'i irin wani da kuma kare aiki ya kare shi ne ababin zikir kuma da ka bayan da ba san da wani lokaci Allah ba da ba kenan tana da cikin surori da ba zubar bishara lokaci yayi kuma wannan lokacin in yayi ka ci gaba ta tabi ya sanar da yawan addu'a subhanaka allahumma rabbana bihamdik allahumma ghfir li yawan ya suke da kwa rukuni hakan ka da da kana yawan wannan tabi subhanaka allahumma rabbana bihamdik allahumma ghfir li ina yi a ce ta'awul qur'ani iya bu wancan wanda Allah ya sa qur'ani in ya rubu ya zo fa sabbi bi hamdi rabbika ka ci gaba da tasbihi da kullum ubangiji ka wastaghfiru ka nemi gafara ubangiji innahu kana tawwaba ubangiji ya amsa tuba bayani haka sura ta ci gaba بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد
بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب suratul masad ita kuma tana magana ne akan wani abu da yau kana bayan annabi sallallahu alaihi wasallam an mai wahayi ya hara da awada ana aboye yanzu an mai umarni wa anzil ashrat al-aqrabin ka tashi kai gargadi da dangin da mai kusa kai wa'azin a cikin gidan annabi sallallahu alaihi ya hau dutsen safa ya samu duti kai ya yi kira ya kaza ya kira ya kore shawar kira kira ya kaza ya yi wani ba duk zai tara kowa da kowa aka taru a gaban shi ya iya kan dutsen ya ce mun zan tambayo yanzu inda zan ba ku labari za a kawo ku hari daga bayan gari zan ku isa a zan ga daga a kan kai muhammad amin bin gaskiya ya ce to zan ina muku kashe na fa'ini nadirin da kuma bai da ina muku kashe a wani abin da nuna shi ina muku kashe wata ko ku yi imani ko a zaɓi ɗinka muka magana da tarkin kalmar shahada shi kalmar mana shi kalmar la ilaha illallah wa rasulullah kan rabauta shi ne kadai zai ba su tsira daga azabar Allah nan wannan kira da ya yi wani ya kada kora ta yi shi kowa da iya suka waɗin kamar shi to wannan ne abu lahab a cikin nasijawa kudin da ke iya a matsayin uba gare shi abu lahab shi ne ya mai a fili shi da wuka sa yi wa ƙari shi ya ce alihada jama'a tana tabbala ka sanar da yau ta allah kama a kama ta allah wani don wannan kudin ka sanar don wannan kudin ka tsara mu don ka sai wata da ta da hannun shi biyu tana da don wulakanci a kan shi ne aka saukar da wannan sura tabbata yada abi lahab fatarba hannaye biyu na abu lahab da su ne a gaban aikin shigolarancin hannaye biyu na abu lahab sun taɓe aka ce shi ma ya taɓe ya halaka ko shi aka tafsan addini ba abu ne ba na ra'ayi nan aka ce duk ƙwar'ani tun daga fatiya hannasi dole sauran a daga wani su wanda ya yaƙa wanda ya aka shi duk da sanar dai sa abu jihar sauran sa abu jihar babu wanda aka ambaci sunan shi a ƙur'ani sai abu na kuma mutum a cikin gauran ce mani kusa da shi sai na ce abu da wakana ɓangaren sabai kafa sabai gaba ɗaya san ƙur'ani ko addini na Allah ne duk sahabbai duk darajar su babu wanda aka kama sunan shi guda wani ƙara ƙur'ani sai zai abin da ke da alaƙa da maula bawa ne ma asali abu ɗin asali ne babu asalin an ba na addini ba ya ka ɗauko bakure shi bakure shi don ya masa da salama mai kusa da shi aka ambaci sunan a ƙudan har tashin kiyama ana kuma da tsinuwa abin ne ba za a yi in daraja ce ta tafa ne ta kusuri abu lafiya gaba gaba wani ga sura ta sunan shi a ƙudan har tashin kiyama ana bayan dawa kuma da tsinuwa tabbat yada abilahi wa tabba kasa wannan sura tana daga cikin yan subu da suke ba da tsoro ko za a za a tabbata da haka take take shahara da ita da yasin an bata su kware sun abu da yawa da sunan surkulle shi ne wani wata da wani profesor ne na abin turanci muna da haka da ke fasarawa da turanci ya ɗauki ƙwar'ani sai karanta wannan sura sun ki ji ba ta to rindemin da abu da sai mudi ya yi miliyan ya mudi wata ka tashi to ta to madam ni ne yana mudi gani ya ce gashi haka da to shi aka ce wannan sura ce ana fara ya gaba abin bai rafar sai babu ce rafar babu rafar da kan abin da ke cikin da aka gida musu sai da mun san da yake shirin ba gaban ƙwar'ani da wani abin ke da halaka mutum a labarin wani ne wani ne mai suna abdullah aka ce hannun shi biyu sun taɓe shi ma ya taɓe wani aiki ne babu wani kadakarwa a wani sama cikin ta wani aiki ta ɗauki yasan su zama da yasan a ce a ce zama ka yasan an yi mummuwa kwakwatawa ko kashewa ko a mafurciya duk wani ya fi miyagun aiki ya tsubu ya fi miyagun aiki su da shirka da allah da barin hanya da kai mutane jai tabbata da labari ne na abu lahab lake tabbatarwa wannan hannayen nashi biyu sun taɓe kuma shi kanshi ya taɓe ma'aga na anu maluhu ma dukiya da ya tara wanda yake tsammani iya su kan wani abu to yana ce da ɗiyan shi da abin da ya tara da dukiya da abin da ke ji da kanshi ba mai mai maganin azabar Allah sai salanara za ta rahab zai shiga ya ƙonu da wuta ma'abuci ya harshe wa mar'atuhu amma ta hatar har ma matar shi ta ce ma mamaki a maka su su ne gaban adawa da shi da matar shi a kun su arwa kuma jami'in na kuma jami'in ko arwa kuma jami'in ta a gaba ta je nan da yi wulaƙanci ta su isko shi ma nuna iya da mune ta isko da ta zo ta tunga wata cikin wada wani lokaci da gaba sai a yaba a wuka sakara ne da rama cikin faru الشاشه اللي كده كده مرات مرات انا كنت بكره هنا استغل فقلت هنا هناك محمد هناك هناك انا كنت اقول لك اقول ناجي انا ذكر انا يا يا ذاك المدينه يا ذاك المدينه انا ذاك المدينه فجانا يا جماعه اين اين مذمما انا مذمما وانت كمان محمد واجي ابو بكر ما انا محمد ابو بكر ابو بكر اين مذمما وانا ابو بكر لا لا كيف تنمى اتكتي ده تنا ده مو adawa da shi na da ce suna ce mazan ko muhammadu bai bari bari bari ne suke suna ce sun zagi ma mazan mamma ne ni muhammadu ke ba mazan mamma ne a takaice ne suna cikin mazan adawa da shi na an ce zaka kamar da zaka kamar da haka imma yawo da gulma da kulmutu a cikin gari ta aibar aibar da kunci aibar da annabi sabon shi ko kuwa hakika wannan a ɗaukun ƙayar ta zuba hadin shi kana ita da suna cikin gaba gaba da adawa da shi mijin da ita suna cikin adawa da shi yan abu mamaki kayi mun annabi annabi ɗin shi biyu ya ba ɗiyan abu na ɗin shi kayi mun nan iya biyu na daga ruka ya ce da umka sun da ɗin shi ya ba ɗiyan abu na za a rama wannan abu ne ka suka ce kuma mai ɗin shi suka yi da kuma mai ɗin shi ya hana suka hana suka hana arma ƙwarai to shi na abu na abu ne cikin don gaba da wani mace matashi to shi ne Allah da ya tsino da Allah ya tabbatar da tsino da Abu Lahab da aka ce aka ce kuma mar'atu ita ma matar shi da Allah ya tsire ba ta ba ta ta halaka amma ta da mai dinka ice nan da ice na hakika tana kaiwa kai tana ajewa ko ko tana dokar gurma da aibun da suna cikin da ni fi jidi ya hablum min masad nan kina da a wuyanta akwai wata igiya ta kullun da aka ce kullun kabar da biyu na misali da za a mata fili kun igiya ta wuta gobe kiyama za a mata igiya wuta gobe kiyama tabbas ta gaba بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
wannan sura sura ikhlas wadda tana tabbatar da kaɗai ta Allah da ibada da sunan siffa ta Allah kahurai suna ma annabi tambaya da yawa su gana suna kallon kuma kasa wani kai muhammad wa abin da kake bauta ma mene kake bauta ma me kake bauta ma kai naka wani iri ne wata siffa gare shi naka wata siffa gare abin bautar ka shi Allah Allah ke bashi umarni ga ya musu kun ga ya musu ubangijin da nake kira abota wa shine Allahu Ahad Allah makadaici shi shi kada yake ba ina kuma da yawa ga sanan kowa ne kala kala ni na wa ɗaya ne shi ne Allahu Ahad kuma Allahu Samad kuma shi ne Allah wanda kowa ke da bukata a wurin shi kowane ne ya bukata a wurin Allah kowane ba wanda bai bukata imma a ce bisan halka bisan kauli imma ta baki imma ta halin kana bukata kana bukata Allah maka kana bukatar ci kana bukatar sha ko ne shi zaka rabu akalla ne kuma ko ne in ka kana Allah in ka kana Allah iska ma da ta Allah ce eh iska ma da cikin ki baka san da cikin tsare da kaje baka da ka in ka da likita in ga gungunan ku sai ka tabbaya da waki sai ka kana shakata a banza shi na ka ce wani ne ruwan ya je likita mai hali ne ya samu matsala an san oxygen kwana biyu ya samu lahiya ya kame sukatir ta jiba sukatir mai yawa ta kudu kusan jirgin sha sai mashi da kuka a rata kuma ne ne kuma maka ita kuma ne ya ce na dafa shi ne ci abin da ke tunawa a nan duk da aka shi abin aka shi abin aka shi a wannan cikin biye da ba da yanzu wannan dan zaman ne da aka shi rubuta da lalle da Allah Allah da kuri duk zaman annabi mutum sai da kosa kosa ba yanzu sai dan lokaci ke kadan ya ga wannan baka sakin ta kudi masu yawa dan kwana biyu da iya sha to tun da aka shi shi a duniya biye ba da ba shi Allah kana bukata dole a wajen shi dole sai bukata imma ka da bakin da imma halin da iya bukata na Allah iya bukata na tabbas shi ne Allahu samad Allah abin nihi da bukata lam yalid wa lam yulad Allah bai ayi kowa ba bai da da kuma shi bai da ma'abu caga cewa yahudawa nasaru sun ma Allah da abinda kullum ga abin da ce ma kada ce ya za a yi abin ne biya mutum ba da tsara bai ba ya ce ya za a ce ma Allah ya za ko hudu ya za a yi har mata kan zuwa cikin su suna dan kwana kwana a kan su wasa da kansu ne an mu ce ba Allah ya yi kuma da kan kasuwa shi ne ba da ai ba wanda suke neman su kare magana a cikin magana jikon magana suna da su wannan kakannin su sun naga dama Allah ya yi wannan gaskiya magana to su suna hanzar suna gama abin dan abin to yanzu aka wayar gari musulmi mana mai sunan musulmi mai da'awar musulmi shi ba ɗa ba ya ma Allah hau ba ko mutum ba ba uban Allah haka ce ba ita ce ita ce bai bayan ba da kake da jinka ba inda ma azuta ne da aiki ɗaya ne ina na samu gudu wani ma na wani wata ko ita maka yawan wata abin da yawan wata da rika na samu gudu kalma wani wani wani wata a kano su ba na nake a Najeriya ba Najeriya suna baba uban Allah su ba zai wata mai dama su wata mai uba kada ce bai wa kuma sun da ɗa ko ita shi musulmi ne kuma shi ne ke aibata da sannan abin da ya wuce ya yi muni ya yi muni ya ka mutum ba abin da mutum bai yi a da ba abin da bai yi wacce take ya ke komi ana ga munin ma wannan ana ga munin kanta daga na malaka ya ce ya ke sama da tsaki dutse tsaki duk wani ya kai amma wani allah aka maka ba maka ba da allah shi da kware mutum ya kai gaya to allah bai aiwa ba bai aihe shi ba kalma ce mai muni Allah nan Allah ke cewa Allah yana cewa dan adam iya zagi na iya cewa ina da da wannan kalma kamar zagi da Allah to su gaba da yi ba ba su ba Allah ce takadu samawati tafakkar min wa tanshaqqu al-ard wa takhruju jibal hatta anta ar-rahman wa na'am ma mutum ne wala إن كل ما في السماء والأرض إلا أتي الرحمن عبدا فلا عسى مؤدى مؤدى وكلهم أتي يوم القيامة فردا ألا تسمى يأتي سمى الصعيد دون يروشي سمى الصعيد da awar cewa an dangana ma Allah mai rama da yace bai dacewa da Allah mai rama a dangana mai da na Allah ce sama ta kowane ne ya zo ma Allah gobe kiyama iya mutum ba kowa ya ba wa kinani amma sun dangana ma Allah Allah ce amma ce Allah ce Allah kuma ce dan ina ba shi ina ba shi amma ya zage ni na adam ke mutunci yace wa lam yakul lahu kufuwan ahad na ce kufi Allah ba taɓa samu ba za a samu ba Allah ba shi da kuma kufi duk wani siffar Allah kaf babu wanda Allah ya daidai da wani shi da kufi ba ya shi gaska ba shi da babu wani abu na Allah Allah ba taɓa samu wani daidai ko ma mai na Allah babu wanda yake da wani abu irin na Allah ko da suna dama kana ji kana gani wannan daban amma Allah babu wani abu da yake daidai da Allah shi sura tabbatar da kaɗai ne da Allah subhanahu wa ta'ala da tabbatar da bukata zuwa ga Allah ulhuwallahu ahad ga musu shine Allah makadaici Allah shine Allah as-samad wanda ake nihi da bukata lam yalid bi alfa ba wa lam yulad ba aihe shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad bai taba samun kufi ba dai shi ta kowane bangare sai gaba بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق na Allah ba ta umarni ka ce ina ana karantar da shi tsarin neman ta ta'awuzi ka ce a uzu da rabbi da falak ina neman tsari ko kariya da ubangijin sahiya ko ketowa alfajir ika da neman tsari daga min sharri ma halak daga sharrin duk abin da Allah ya halitta kuma me kana neman Allah ya ma kariya daga sharrin duk abin da Allah ya halitta wa min sharri rasikin idza waqaba ina neman tsari daga sharrin dare lokacin da ya duhu ita yi ba ta mai sharrin cikin dare mafi yawan sharrin dare ta yi wa min sharrin na fata ta fi lokar daga sharrin masu toyi a cikin kulli na ma'ana masu da matsa da suka kama ba kulla a yi maganganu a kulle haka suke ta dafa na sallallahu alaihi wasallam su yi suka yi suka sa a cikin rijiya a takaice na abu ne da an san na misali ne dai daga sharrin masu toyi cikin kulli ma'ana daga sharrin sharrin matsa Allah ta yi daga daga sharrin wa min sharri hasidin idza hasad haka daga sharri duk wani mai hasada lokacin da ya hasada to wannan kalmomi ne dan kadan amma a jumlace dan wa duk wata hanya domin adam Allah ya tabbata ko tsani ana tsani to amma nan wannan sai surori da muke cewa mata aure mata aure mata aure min sirri ma dole ne neman tsari da sharri abu babu ayoyi ko surori ne neman tsari daga masu matsawa ko na sharri mutum kamar waɗannan surori na kulawar zamani ta ka san da annabi kenan annabta mai karanta su yana ba kai kariya total gaba ɗaya ko da ɓangare dan kalmomi ne ɗan a jumlace an ga mai sada wani a shi akwai matsayi daban shi ko ba tsayi ba ko zai zai kiran da daga ma kai kashi kafur ko da bindiga ko da wuka tsayi ya ba tsayi ne haka duk wani kulli dan mai sada ko mai rayi ta ko da ɓangare na neman alama kariya ta ko da ɓangare da ma kada da da sanin haka da kai ne gaba da Allah kada da su shi zaka ce kana cikin abinda idan mutum ana kamar misali da kake cikin ya karanta wani sura guda biyu ba sallar asuba awa uku rubu Allah awa uku kul a'udhu bi rabbil falaq awa uku kul a'udhu bi rabbin nas awa uku haka bayan magariba uku azhur la'asar isha ta da annabi ce duk wani sharrin mutum ƙwarzin Allah zai kare da kare Allah zai kare maka sharrin mai sharri lazim ta wani fatororo bayan asuba da bayan magarba bayan asuba da magarba uku uku ne amma sallar azhar da aka isha kuma ɗaya kuma ya tabbata haka kariya ta wurin mulki a nan sallar sallar ya na karanta ka buɗe hannunka guda biyu da ya karanta kudu Allah ban da a'udhu billahi min alimin shirani bismillahir rahmanir rahim ka karanta kudu Allah ta wa ta tuha قل اعوذ برب الفلق او ايه تتوها قل اعوذ برب الناس او ايه تتوها كل شيء تتوها فوق كل كان كان كل ما لك شهاده شيء جديد gaba daya kai haka shi duk wannan sai ya baka kariyar da sharri sharri eh wannan ne ne da kuma sha yace kenan sai sura ta gaba بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس كتي لما دي أمنيني أعوذ برب الناس إنا نيمان تري da ubangijin mutane malikin nas mamallakin mutane ilahin nas kuma abin bautarsu shi ne mahalicci mamallaki kuma abin bautarsu wato mulkin farkulun billah shi ne mahalicin shi ne mamallakin ko shi ne abin da bangare wannan tabbas haka Allah ke Allah mai wannan matsayi kake nema ya kare ka mai sharrin wasuwasin khannas daga sharrin wasuwasin mai ɓoyewa an kira shi ɗani al-khannas dan shi ana ambatan Allah na jaraba bisa ambatan Allah saka ce shedan iya neman an a kowane ɓangare amma abin da yake baka kariya daga sharrin shidan yawan alka bai san alka shan salasalam ke cewa cikin ya ke cewa abin da ake na maganin wasu wasi sabai sun ziyara su da lafiya cikin sabai kusa su jama'a sabai jama shidan kan sa mana wani irin wasu wasi a zuciya da mutu mu hudu har su lafiya gwanda mu ƙone mu zama gawo har kenan waswasi shi ɗan kan shiga ya sa mutum wani kafinci zana ka cewa har sun sai mutum wata wasu sarsuna mai wata suna majana gani sun sai mutum wani kaca shi ɗan zai zo ya zo mara kawuci ka hata kai kama kai wai shi ma allah wani ce komi na isa kuma shi da mamu imani kuma to amma wata rahama Allah gaba yi in san annabi ya bayyana cewa Allah subhanahu wataala baya kama wannan al'umma da abu da wasu wasu zuciya sai hatta ta amal au hatta hatta hatta ta hatta ta kalma ta amal sai kai kalmar ka hutu ko ka aika amma wasu wasu Allah ya kama shi wannan sabon kalma da wannan jaja annabi ta yi za ka sirri wannan au ai wajen tumu ko san haka ko ya so da ke za ka sariru imani wannan zuzurutu imani hada abin gida mu kina shedan bai bar kowa ba shi aka ta daga maganin wasu wasu shedani bala abin sha imani irin wannan addu'o'i annabi ya karanta su wata ruwa ta cika sabu sunan in abin ya zo muku ku ce huwa da awwal cikin maganin wasu wasu shedan da ya koya musu ku ce huwa da awwal wal akhir wal zahir والباطن وهو بكل شيء عليم وسط رواية cikin sai musulun in yanzu maka ka ce amintu billahi wa rusuli amintu billahi wa rusuli ba rusuli ba rusul rusulihi amintu billahi wa rusulihi cikin wanda masu wasu ne cikin yanzu maka haka damuwa su wasu yin ɗan abu ya zo da maka a uzu billahi min shaitan tun ka tuwa su kuma kan abu a uzu billahi min shaitan tun tun ka tuwa su kuma kan kan abu abul asir na bil asir musulun zainab sun kan hausa kalama ya zo ya zo ya wa da jari ya rasulullah na kan samu damuwa ta wasu wasu a sallah har ma in mance ma a wata suwa da ina ne abin da zamu annabi ce wannan mutum ana kiran shi ana kiran shi ana kiran ka rika hidda in abin ya zo maka ko a sallah ka rika ta'awuzi kana tsohon su uku bangaren ka nagu ya ce haka ne kuma allah ba lafi masu yawan su wacce sallah ka kana ta'awuzi da lafi da shi ta hannun tuk ka tuwa su uku bangaren ka fita kan ka tuwa su uku bangaren ka nagu duk wani abu ne maganin wasu wasu ya ce kenan kana neman ina neman tsari da rabbin nas ubangijin mutane malikin nas mamallakin mutane ilahin nas abin bautar mutane min sharrin waswasil kannas daga sharrin waswasi mai boye mana waswasi mai boye wa shi dake nan alladhi yuwaswisu fi sudurin nas wanda yake waswasi a cikin zukatan mutane wace nan kenan wanda kuma suka ce a zahiri kenan mutum ne ake ma wannan waswasi duk da wasu malamai suna ce a ai ana iya ce annas iya ɗaukar kowa da kowa ne shi da zahiri mutane a cikin wani da Allah ya ka cewa wa kadhalika kan kulli nabi adu shadin din solijin ni ba da labarin tun daga gurgurura a sakace da kenan akwai shekaru shadin din an ce wannan masu yin ne akwai shekari kana kallon shi mutum ne kan waka zuwa zai ba ka mugu shawara ɗuba mugu ɗuba ya zuga ka ya ka fito ka gaba roƙa mutum ne ana tabbata kenan akwai shadin jinin kuma kowane ta yi suna yawo ne da dukkan da kwallo hurura kowane a kowane mutum a kowane aljani iya sa maka daga maka wani aikin banza a ce ba manu na gaba gaba don ci shafin maka lishin shirya wata ko amma mutum na adam mai ba da mugu shawara ba kake bar ka shidani ne shidani ne mugu ba dan ya hawa ta hada da jiya ta kana maka lishin amma shi gaba da gaba ya zaɓi shawarwari ya kawata maka iya ya kawata maka bata ya kai gaba roka to ke da waɗannan duka da na mutunkin da na aljinin kana neman Allah ya kare ka daga sharru duk wannan masu wani alwahar sannan alladi wasu yusu fi sudur nas wanda ke wasu ta cikin zakatan mutane min aljinnati wal nas na aljinin din duk Allah kare ka Allah kare ka ɗan wannan mun kawo ƙarshen amma asali wani tafsir namu ba daga fakar makamu ba kuma ce muka mata da kafin ne ko da kamu ne mun kamu can mun sarfi gaba daya mun sarfi gaba daya kuma aka mu da kamu sai aka hau ƙarshen nan yanzu kenan muna ne sha tsaye da karatu ranar juma'a insha Allah za a yi sai a yi karatu juma'a yanzu za a cika tafsiri za a dauko surori masu muhimmanci masu darasi insha Allah kayan juma'a insha Allah za a cigaba da insha Allah Allah kan juma'a sai mun ka karshen nan insha Allah kan darasin gaban lugu insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya ありがとうございます。